أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله يومنا رانا الخميس sha takwas ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda hakan ya daidai da ishirin da takwas kenan ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu a cikin wannan masallaci mai albarka muna fata Allah ta'ala ya ba mu ikon yi daidai da kuma aikata daidai da kuma addu'a na rashin da muka yi na wannan inna samu Allah ya mata gafara Allah ya sa ta da Allah ya haska mata jinyar da sai Allah ya sa ta zama mata kafara ya kuma shirya zuri'arta ya yafi mata laifukan ta tare da iyayen mu duka gaba daya malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين الله أكبر الله تبارك وتعالى يقول ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يقبتهم فينقلبوا خائبين Allah ta'ala ya taimake ku ne a ranar yakin badar ko kuma ya yi maku madadi ne na mala'ikun nan wajen dubu shida a ranar yakin badar wanda suka hau kan dawakai ala kainin ko kuma ala hisanin abla a wani sahabi da ya ga wani mutum da rawani akan doki mai zane mai rodi-rodi ya gaya wa manzan Allah bayan ya tsura ta lafa sai manzan Allah ya ce ai wannan mala'ika da ta gani to Allah ta'ala iya saukar da waɗannan abubuwan ne li yaqba tarafan min alladhina kafaru domin ya datse wannan gefe mai girma na manya-manyan al'umma na waɗannan wanda suka kafirta irin su Abu Jahl da su Umayyah ibn Salaf da su Shayba ibn Rabi'a da su Utba ibn Rabi'a da makamantan su to Allah ta'ala shi yayi da danya datsa waɗannan yankin wannan gefe na kafirai wanda su ne alaƙaƙai game da zaman lafiyar musulmi da musulunci a wannan lokaci shi yasa Allah ta'ala ya ba da wannan nasara aw yakbitahu ko kuma Allah ta'ala ya kaskantar da su su dawo ba su da katabu to ai ko kaga tunda aka yi yakin badar arana na ƙuraishu suka dinga lafa ba su ƙara wani tasiri ba ko ranar uhudu Allah ta'ala ya yi tamkinin su ne ga masu imani saboda abin da zai faɗa nan gaba cewar wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nasu wal ya'lam Allahu alladhina amanu Allah ya haka ne dan ya bayyana da masu imanin gaskiya ba dan su fawa su ba aw ya kubi ko kuma Allah ya kaskantar da su ya lalata al'amarin su fayan kalibu sa'idin karshe sai su juya suna masu tadewa fadin manfadi fadin Allah subhanahu wataala tsarafan dinnan a lugan larabcin aka ce tsaraf shine abin can gefe ana nufin haka sannan kuma tsaraf yana ɗaukar kuma wani yanki na abu sashe daga gare shi shine tsaraf idan kuma ka ce ɗarfun an gane ko shi kusan ka sanya ra'un din kai mata kai mata dauri ba kai fataha ba zai zauto kyaftawa ke ko ka ce ɗarfun ko ɗarfa ba a ce ɗarfatu aini in kuma ka ce ɗirfun da kisar ɗa'un sai zauto suna ne na ingarman doki ina ba ta an gane wannan kamar yadda ya faɗa cikin makamatul hariri fama ana duna zaka tirfi ko lakin fama ana duna zaka tirfi lakin diba'u ka fauka hatil ka diba'u da haka in garman zurfi ana kuma shi zurfi wannan lugar larabci ne ga wanda ya jama abotan na'am bayan da luka ne bai karshe sai su juya su koma garin makka suna masu tabewa ba su ci nasara ba to kuma hakan ake domin da aka buga yakin badar aka kashe wajen mutum saba'in aka kawo mutum saba'in da suka koma sai suke ta kuka suka ce sai sun yi wata guda suna kuka to da Allah ya so ya azabtar da su sai manyan su suke sa kai idan kuka aikata haka Muhammad zai maku dariya cewar kun yi wata guda suna yin kukan mamatanku ku yi shiru malaman tarihi suka ce wannan shirin da suka shi ma azaba ne saboda idan mutum wata damuwa ta dame shi sai ya kuka wannan hawayen da ke zuba yana sassauta damuwar da ke cikin zuciya to sun fara sassauta kansu damuwa kuma suka hana kansu wannan suka dawo suka yi shiru damuwar su gume masa a cikin ciki Allah ta'ala ya kare mu da damuwa a duniya da lahira a bayan galibu khaibi laysa laka min al-amri shay'un ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الله أكبر الله تعالى يقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وأن آية an ce tana da sababin nuzul dalilin saukarta ranar yakin uhud bacin abin da ya faru na hazima na karewar yaki da tarwatsewar masu imani a ma'aiki alaihi salatu wasallam har a jikinsa shi kai shi an ji mai rauni an cire mai haƙori an fasa mai goshi kamar yadda nan bayani ya gabata an rotsa kumatinsa kai shi ma ya fashe saboda kungiyar da ta shige sannan hular kwano ga fuskar shi gauraye da jini sai ma'aiki alaihi salatu wasalam fa ta'assafa alaihim sai ya shiga damuwa akan waɗannan mutane na Qurayshawa cewa har yanzu ba su imani ba har su kai ga mai kokarin ya tsamar da su daga wutar jahannama shi suke ma haka to wannan rashin imanin da ya kai su zuwa ga haka ba wai dan shi abin da aka yi ne ba shi yasa ya shiga damuwa kwarai yake cewa kai fa yuflihu qaumun khababu wajhan nabiyihim biddam ta yaya mutanen da suka kwaba fuskar annabin su da jini za su rahauta ta yaya wanda rashin imanin su ya kai ga annabin su mai kokarin ya tsamar da su daga wuta shi suke kwaba fuskar su da jini haka a wata ruwayar kuma kamar yadda qurtubi ya kawo kaifa yuflihu qaumun shazzura ata nabiyihim ta yaya mutanen da suka rotsa kan annabin su za su za su samu rabo a wajen Allah to saboda tsakanin Allah da bawa da bayin sa ba a jira da manzo Allah ya faɗa haka sai wannan ayat ta sauka Allah ta'ala ce laysa laka min al-amri shay'un to ai al'amarin al'amarin ba ba a hannunka yake ba ya rasulullahi al'amarin ma'ana a hannun me yake cewar ko a samu rahota ko a samu shaƙa rashin arziki wannan ba a hannunka yake ba a hannun mai yake shi ne laisa laka min al-amr shay'un amma kaga wannan nukudan al-allamatu sawi sai da ya gargadi a kansa yace wannan a haƙiƙa kenan ba wani al'amari a hannun annabi alaihi salatu wasallam a haƙiƙa amma a ka'idar shari'a ai Allah ta'ala ya sanya shiriyar al'umman nan gaba ɗaya a hannun wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ababi kira da wa'azi da shiryawa da buga misali da dukkan nau'in jan hankali yace kuma duk wanda ya tsammani in sawi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ahadin nas yadda ka san ɗaiɗaikun mutane kamar dani da kai bai da wani tasiri yace to wannan idan ya kafa hujja da wannan ayar yace to salalun mubinun wata bata ce mutum zai fada ma bayyanan nan ba Allah ne ya so manzo Allah wa innaka latahdi ila siratal mustaqim ba kai din nan kana shiryewa zuwa ga tabarki bare ne an gane ko amma da da izinin Allah da izinin Allah kuma yadda ayoyi ma da yawa suna faɗin haka cewa Allah ta'ala yana shiryar da manzanni suna shiryar da mutane da izinin Allah to ashe ka ga cewa a hakika ba al'amarin ba a hannun ke yake ba shiryar da su ko batar da su aw ya tuba alaihim wannan aw din malaman nawa sun ce ma'anar ta ila aw ce da da ma'anar ila kuma a gabanta akwai an mustatiratun wujuban ma'ana ila an ya tuba alaihim Allah ta'ala har ya zuwa lokacin da zai karbi tuba a gare su su musulunta wasu daga cikin su kuma sun musulunta ne aw yu'azibahu ko kuma Allah ta'ala har ya zuwa lokacin da zai masu azaba ita ma din wannan jihadin ne adabi ne akan wancan aw din wanda take da ma'ana ila da kuma an mudumara din wanda take akan gurin ita ce ce nasaba a nan sai fataha a nan gurin aw yu'azibahu dinnan ko ya masu azaba idan suka mutu suna kafirai an gane ko bai a me yake sami aw yu'azzabun fa innahu zalim domin su azzalimai ne da suka aikata wannan ta'addanci gare ka ya rasulullah aw yu'azzabun fa innahu zalim na'am walillahi walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi na'am يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
na'am والله غفور رحيم
Allahu akbar Allah ta'ala ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim an ce wannan aya da gaggata tamkar hujja ce akan laysa laka min al-amri shay'un din cewa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai gaba ɗaya duk na Allah ne ai ba na ta bane kenan ya rasulullahi na Allah ne kenan shine ke da komai a hannunsa wata ayar ma tana cewa ala lahul khalq wal amr ku saurara ku ji jama'a halitta ne ta Allah ce ba wanda ya taya Allah halitta da aka umarni a cikin wannan halitta da al'amuran su shi ma a hannun sa yake shi ne ala lahul khalq wal amr da aka halitta sammai duka sammai da kasai da duk abin da ke cikin su da abin da ke saman su da abin da ke tsakankanin su din na Allah ne shi ya halice su shi ya mallake su kuma duk bayan sa ne duk girmansu duk iya matsayinsu duk ɗanɗancinsu duk lalacewarsu duk na Allah ina ba ta an gano wannan ya gafiru da man ya sha ko wa ya azu man ya sha Allah yana gafarta ma wanda ya so ne sai ya sa ya musulunta ya shiga aljanna ka gane ka kamar hujja ne kan wata aya wa ya azu man ya sha kuma yana azabtar da wanda ya ga dama ne sai ya mai talala ya mutu yana kafiri sai ya shiga wuta har abada Allah ke da wannan iko wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai ne to Allah ta'ala kai mana gafara kuma kai mana jin kai na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا na'am أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون
Allahu akbar kiri hada tafsir na Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ko da ke bar makaranta aya Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum turhamun ko haka ne tuflihuna ne ko alhamdulillah wattaqullaha la'allakum tuflihun wato wannan aya kiri hada tafsir da ba tafsirai duka galiban musamman sawi cewar akwai wani mutum a garin madina ko kuma tun a garin makka kai yana da kuɗi da arziki mai yawa Allah ya bashi wadata da arziki mai yawa to amma sai Allah ya kira tausayi a zuciya shi Allah ya kare mu irin wannan hali saboda manzo Allah ya ce la tunza'u rahmatu illa min shaqi ba a cire tausayi sai daga mutumin banza in ga mutum bai da tausayi to ba mutumin arziki ba to wannan mutum ba shi da tausayi in ya ba karance ba zan bada misali da kudin Najeriya dan a gane ba ina ne su yake badawa ba misali in ya baka dubu ɗari rance za ka biya shi a ƙarshen wata idan aka zo ka ce ba ka da damar biya ya ɗan saurara maka ya ƙara ma wani wata guda sai ce to da sharaɗin sai dai in ka biya shi dubu ɗari da goma idan wannan kuma wata ya zo baka da hali sai ce to in dai kana so a ƙara maka yanzu a ƙara ma lokaci sai dai ka biya dubu ɗari da ishirin to in mutum talaka ne wanda al'amura duk ya rasa yadda zai biya kafin zuwa shekara ɗaya kuɗin sun fi sun fi asalin kuɗin tun da ai shekara wata sha biyu sai zato yana bin ka dubu ɗari biyu da ishirin a shekara guda kawai kaga ninkin ba ninkin in aka shekaru goma kila yana bin ka wajen nawa fiye da miliyan ɗaya fiye da miliyan ɗaya yana bin ka wajen miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari biyu ga kuma dubu ɗari shi tana da to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar domin hana shi da masu hali irin nashi to ai yanzu ma bula da ta ta fi zafi yau saboda mu yanzu wanda tun farko ma ake rubutun kawai ƙari za a yi matun a farko ma ba magana wai a baka shi a da shi ma yadda yake yi ya ma fi masu ba da bashi da ruwa wato tausayi na wannan zamanin saboda shi misali in ya baka dubu ɗari zuwa ƙarshen wata in idan za ka biya shi a lokacin ba zai ƙara ba ko sisi ba to muku yanzu za su ba ka dubu ɗarin a yi rubutu ƙarshen wata kuma sai ka yi ƙari ko ba haka suke yi ba to kuma irin wannan dukiyar Allah ta'ala yana shafa albarkarta ya mahaƙon lafa bai ba duk wani abu na riba Allah zai cire albarkar shi za ka iske mai riba da wuya ka iske mai riba yana rayuwar jin daɗi da wahala sai kaga Allah ya kuntata shi ya ya wahalar da shi a rayuwarsa sai ka ga shugaban ba wani mai arziki ba in da za ka bincike yadda yake tafiyar da hidimar gidansa sai ka ga a wahalta ake a cikin talauci aiki so da alƙawarin Allah yamhaqu Allah riba Allah yana shafa albarkar riba to sai Allah ya saukar da aya kai shi da masu hali irin nasu har zuwa duniya ta nan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta'kulur riba kada ku rika cin riba malamai sun ce an ambaci ci ne saboda shi ne ya fi girma cikin al'amar cikin sauran nau'o'in fuskokin amfani ko tufafi ne kar ka ɗora nan kar ka ɗora nan ba da dukiyar riba ka so kaya ka sanya kar ka yi haka da dukkan wani nau'i na ko takalmi ko gida kar ka gina gida da kudin riba an ce kar ku tune domin ci din shi ne ya fi girman amfani ko ba ana ne shi ba ana ne cin kadai aka haramta ba la ta'khudhu riba kada ku ci dukiyar riba ab'afan mudha'afa ninke ninke ababan ninninkawa kar ku yi haka wattaqullaha ko ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun domin ku rabauta ku shiga aljanna saboda ka'ida ita riba ba wanda ke wanda ke cin riba idan ya mutu to fa Allah ta'ala zai haramta mai shiga aljanna in ya mutu saboda zai tashi yana faganniya kamar mahaukaci alamar kuwa yanayin tashi yana nuna yanayin makoma ne haka malamai suka ce kuma ayoyin qur'ani ma kamar yadda muka karanto ba wa amman nabi na suwa dar wujuhun ko me a gabartun ba da imanikum ko fa zuqul azaba wa la hasrul mujrimina yawma idhin zurqa masu laifi za mu tada su a wannan rana suna da jajayen idanuwa wuta za su to shi ma mai cin riba din da Allah ta'ala ya ce zai tashi kallabi ya takabbatu hu shaytanu min al-mar ai kaga a can gaba sai Allah ya ce da yake cewa san gaba min al-mar zalika bi annahum qalu inna al-bay'a mithlu riba wa ahalla Allah al-bay'a wa harrama riba sai ce fa man za'ahu maw'izatun min rabbih duk wanda wa'azi ya zo mai daga ubangiji ya daina cin riba falahu ma salafa dukiyar da ya tara gaba ɗaya tashi ce ba matsala ya rike ya ci gaba da amfani da ita ba sai ya maida wa masu ita ba amma sai Allah ce wa man ahada fa ulaika ashabun na duk wanda ya dawo kuma ya ci gaba ya zo a jin ya ce kai wannan abu da mutane ba daga duniya sai ka zura mata daga duniya sai lahira kuma zai shiga wuta ba sai ka zura mata fa ulaika ashabun na kuma Allah ya ce hum fiha khalidun su nan za su dawama a cikin ta da haka riba wato tana da illa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-riba wato 70 baba ita riba laifinta ya kai nau'i 70 duka da wannan laifin na daya kamar mutum ya kaza wannan laifin na biyu laifin shi kamar mutum ya kaza sai ce aisaruha mafi madama a cikin guda 70 din nan yace mislu an yanki harrajul umma kamar mutum ya zo ya yi lalata da babarsa mahaifiyarsa cikin laifukan zina da Allah ya rubuta masa na daya wanda shine mafi sauki shine kamar haka na biyu ya haka ne na uku haka sai ce karshe kuma wa inna arbar riba irdur rajul muslim amma mafi tsananin riba shine ka zo ka samu mutum musulmi ba abin da ya ma kai ka keta shi ka tumutun shi ka keta alƙadarin sa shine mafi munin riba wato cikin laifin riba shine na karshen mafi muni kamar mutum ya haka da haka a takaice riba tana da muni kwarai da gaske kuma Allah yana cire albarka a cikin ta ga mummunan tashi da mutum zai yi ga kuma wuta tana jiran mutum ga kuma mutum duk wanda ke cire ba za ka iske baya da farin ciki farin jini cikin al'umma Allah ka dinka bincika ga gari in dai mutum yana ba da bashi da ruwa za ka iske duk mutane haushi shi ke shi to wata riba za ka ci da irin wannan dukiya dan ka tara ka zama dukiya irin wannan abu'afun mudafa wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun domin ku rabauta a wajen Allah ku ji tsoron Allah ku daina cin riba dan ku rabauta ku shiga aljanna to Allah ta'ala ka sanya mu shiga aljanna da rahamarka da falalarka to a gurgurde me ce ce riba riba malamai sun ce nau'i biyu akwai wato riban fabal akwai riban nasa wannan su ne nau'o'in riba riba tsari ita ce wadda mutane suka fi sani ita ce kuma wadda yanzu muka ba da misali an gane akwai kuma riban nasa ita ce riba amma ta jinkiri ita mutane da dama wasu ba su ɗauka ma riba ba ce kamar yanzu in na ɗauko kuɗi an gane jama'a bari in yi abin amaliyyar practical ko practically ke ko in je boko ni ba ɗan boko ba yanzu misali wannan mai dubu ɗaya ko yanzu sai na je wajen mai shago sai na ce ba ni canjin dubu ɗayan nan sai ya karba sai ce to malam ka je ka dawo nan da awa ɗaya ka zo ka ashi canji wannan riba ce riba ya ci kaga ko da ko nan da awa ɗaya idan na zo sai ba ni canjin yan dubu ɗaya ne din to duk da haka riba ce riba zikiri kenan ai wannan awa ɗayan da ya rike kuɗi na bai bani canji ba shine matsayin riba zikirin in yana so ya ci halal sai ya bar ni in tafi da dubu daya ta ce nan da awa ɗaya in dawo an samu ina dawowa dama ya kirga ina ba shi dubu ɗaya sai ya bani canjin dubu ɗaya in kirga in sa aljihu shi ma in sa aljihu shi ke hadisi na nan cikin a muwadda malik yana hani game da irin wannan ribar ta jinkiri akwai hadisi akwai kuma asali daga sayyidina umar cewar ko mutum cewa ya ka jira ni in shiga gida in fita in ɗauko ma ya ɗauki kuɗin ka ya je da su kafin ya ɗauko ma ɗin to riba ce sai dai baka da kuɗin ka a hannunka ya je ya ɗauko na shi ya kirga sai ka ba shi a kirga ba ni wato ba ni in baka faɗin manzo alaihi salatu wassalam ad-dinar bid-dinar wa dirham bid-dirham har zuwa ƙarshe sai ke cewa riban illa ha'a wa ha'a annabi ya ce riba ne sai dai in ba ni ba ni ba ni ba ni in baka an gane ko amma da an samu jinkiri wannan ita ce riba jinkiri sannan kuma jama'a yana da gaskiyar riba kamar yanzu sai dauko cikin bangaren abinci wannan bangaren kuɗi ke bangaren abinci sai in dauko shinkafa irin yar hausa tamu sai in ba ta tiya biyu sai kuma sai ka bani irin mai kyau wadda muke ta yar thailand ko a tattaya wanda ake sa ta ɗan gwamnati misali sai ka ni in baka tiya biyu sai ka bada tiya ɗaya ko tiya ɗaya da rabi ɗan gwamnati ribar ce wannan duk shinkafa da shinkafa ko mun can wannan ko mun rashin can wannan in dai tsakanin su za a yi musanye sai dai a bada daidai wa daidai kuma hannu da hannu jama'a gane wannan ko mun can wannan ko mun rashin can wannan bilal ibn rabah al-habash shugaban ladarai ranar alkiyama ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je khaybar sai ya zo wa manzon Allah da wani dabino mai kyan gaske ya gawo manzon Allah sai manzon Allah ce a kullu tamri khaybar hakaza wai dukkan dabinon kasar khaybar haka yake da kyau sai ce ya ya la ya rasulullah ba haka bane mu mukan ba da tiya uku na dabino wanda ba irin wannan ba sai a ba mu wannan tiya biyu sai manzo Allah ya ce awwa ainur riba fala tafa'al manzo Allah ya ce tir da wannan abu ban ji dadin sa ba ai wannan shine tsantsar riba kar ka sake irin wannan abu annabi yadda yake kashe digal abu yace tir yace kuma wannan shine tsantsar rifa kenan dabiro da dabiro wani yafi wani da haka duk wani abincin da abinci ne wanda ake iya ajiye shi ya zama abincin yau da gobe in za a yi musanyan komun yadda wannan ya fi wannan sai dai a yi daidai wa daidai in kuma ba a haka ba sai dai kowa ya sai da nashi da kuɗi ko ɗayan ya sai da nashi da kuɗi ya zo ya sai wannan misali shinkafa ya gwamnati sai nake gani ni ba zan baka tiya biyu ka bani yar hausa tiya biyu ba to yanzu ya sai da yar gwamnatin da kuɗin ta sai yanzu ya sai yar hausa ka da kuɗin ta tiya da canji na in sa aljihu ne ta ci amma in dai tsakanin su za a yi musanyi to dole sai dai daidai da daidai an gane wannan ko da haka riba tana da buƙatar musamman mai kasuwanci da masu harkar duk wani nau'in business mutum ya rika tambayar malamai kan harkar da bai gane ba inda har sai da na umar radiyallahu anhu ya ce wazirtu wato salasun abubuwa uku wazirtu law anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahida ila nadihinna nayi gurin a ce manzon Allah ya ba mu wani umarni kat kwara ɗaya kawai game da su sai ce akwai alzat gadan kaka yana da rikici gadan kaka duk wanda ya san matsalar gadon ya san yana da rikici sai ce wal kalala da kuma gadan kalala shi ma wanda ya san gado ya san shi sai ce wa abwa abwabun min abwabil riba da kuma wasu babuga da babuga daga cikin babukar riba in ji sai na Umar yace na so a ce manzon Allah ya bayani cikakke akan su to amma dai alhamdulillah dama al ulama umme warasatul anbiya to malamai duk sun yi bayani da Allah ya saka musu da alkhairi واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي
واتقوا النار التي أعدت للكافرين نعم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الله أكبر الله تعالى يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون واتقوا النار كما وكياي وتا وكوكرن كارا كاونن ku game da wuta ta hanyar nisantar umarnin wato shedan ko a ce bin umarnin Allah da nisantar halinsa Allah ki wai dalil kafiri wata ita wannan wuta an tanade ta ne fa ba dan ku ba sai dan kafiri aka tanade ta asalin ta shi yasa ma ba wanda zai shiga wuta ya dawama a cikin sai kafiri duk inda kaza an faɗi kamar yanzu wannan aya da na karanta ta riba da Allah ta'ala ya ce wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun zaka iska malamai suna cewa game da wannan wa hadha mahmulun ala tahliliha ana daukar wa irin wannan magana akan cewa idan mutum ya halatta cin riba domin halatta zunubi kafirci ina ba ta an gano wannan yin zunubi ba kafirci bane amma halatta shi shi kuma wannan kafirci da haka yanzu mutum zai iya zina ya tuba Allah ya yafe mai shi kai kuma baka yi zina ba ana fira game da shi kana iya furta kalmar da kai kuma za ta iya maida ka kafir misali kila ana magana to ai tunda ya tuba ya zina kila Allah zai kace to to zinan me ne dan yayi zina wannan kalmar tana iya maida mutum har da bai sani laifi ganin girman sa ake a ga haramcin sa da girma ba kana ganin babatin kuma yake ba kana ganin kuma dan an yi shi ma sai ne ba a haka a wadi wallahi war rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah la'allakum turhamun domin a dukanku ku samu rahamar Allah kun ga dai maganar da muke ta faɗa jama'a ko da wani lokaci cewa Allah ta'ala bai rizumta ma kowa ba yin da'a ga wani sai Allah da annabi su kadai wannan ayar tana daga cikin ayoyi masu nuni zuwa ga haka wa Allah war rasula la'allakum turhamun ku yi da'a ga Allah da manzan Allah domin ku samu rahama ai muku rahama to ashe duk wata da'a da za ka yi ko a mazhabarka ko a ƙungiyarka ko a ɗariƙarka ko a fahimtarka a komai naka sai idan za ta kai zuwa ga yin da'a ga Allah ne ko ga annabi sannan ne za ta kai ka zuwa ga rahaman nan amma in mujarradin kawai kabuwa da kawai amma ya zanto bin shi din bai zama bin Allah ko bin annabi ba wannan bin bai da wata ma'ana Allah ta'ala ya sa a gane wato bin Allah da annabi ba sharadi kawai in Allah ya ce abu gaba kawai in manzo Allah ya ce abu gaba kawai amma bin kowa kowa ne ne yana da sharar sharadin shine in ya faɗi magana da sai daidai da ta Allah da ta annabi amma duk cire shi duk girman sa idan yayi abin da ba na Allah ba na annabi ba sai dai abu ba shafe shi in ya rasu a nemi Allah ya gafarta mishi ma kan wannan abu ba magana a duk a cigaba da bai shi kan wannan abun ba shi ma a ce kai Allahu akbar malam wani ko allama wani ko shehu wani ko wani ko waye wani kan wannan abin da yayi ba daidai ba Allah ta'ala ya gafarta mishi ba magana kai kuma ka zo ka cigaba da bai shi kan abun ba in mutum ya haka ya gwada bai ma san tsarin Allah da na annabi ba da fatan an gane wannan wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun wa sari'u
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات na'am وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Allahu akbar na ce wa sari'u mai zan baki ya ce sari'u kawai ko kuma duk ɗaya ne kuma duk haka ne a domin a- a- al-masahib al-usmaniyya rubuta al-qur'anan da aka rubuta zamanin sayyidina Usman sun kai guda bakwai aka rarraba su daulolin musulunci wasu an rubuta da wawu wasu an rubuta babu wawu da haka kalmar sun shiga damuwa ko ka ce sari'u ko wa sari'u iyaye amma ni zan ce wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin tunda hafs nake karantawa wasari'u adadi ne akan wadi'u Allah war rasula kuma wasari'u kuma sannan ku yi gaugawa ila maghfirati min rabbikum zuwa ga wato neman gafara daga ubangiji ta wata hanya an ce ta hanyar yin da'a gare shi da kuma duk abubuwan da suke haifar da gafara ne in ga mana guda daya wanda bukhari ya rawaita hadisi manzo alaihi salatu wassalam yana cewa man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra huddat qadayahu wa in kanat mithla zabad al-bahr duk wanda ya dinga subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi a wuni ayyesu dari to zanuban shi gaba ɗaya za a zubar da su duka ko da sun kai kamar yawan kumfar teku in ji manzon Allah kaji ɗaya sai kuma wannan zikirorin da ake bayan sallolin bayan Allah subhanallah subhanallah subhanallah 33 ko walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar 33 sai kuma na ɗari sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir na dari kenan shi ma duk wanda yayi wannan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da ya faɗa a can shi ya faɗa anan shi ma za a gafarta mai zanuban shi koda sun kai yawan kumface ina fata an gane wannan yana daga cikin kuma abin da ke kankara zanubai tafiya masallaci yawa mutum ya daina bin sallah daga gida ka taho masallaci akwai duk inda ka taho masallaci ka taka kafarka duk takon da kai za a yafe ma laifi an gane ko za kuma a ɗaukaka ma ainihin daraja a wajen Allah duk taku ɗaya sai an yafe ma zunubi kuma sai an ɗaukaka maka daraja a wajen Allah sannan kuma har ila yau yana daga cikin abin da ke kankara zunubai shine faɗin la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so dari a wuni shi farnar da ke cikin wannan ma hadisi ne sahihi farnar da ke cikin wannan tana da yawa duk wanda yayi wannan za a kankare mai zunubi dubu ɗari biyu in ji manzon Allah za a ba shi lada dubu ɗari biyu kuma Allah zai rubuta mai kamar ya ƴanta bayi goma in mutum zai rika wannan so ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan kuma yana da gaske abin da ke kankarar zunubai hidima ga iyaye yin hidima ga iyaye yana da gaske abin da ke kankarewa mutum zunubai sosai sosai wani zai ce to ai inna da ta rasu ko baba na ya rasu akwai saura har yanzu in baban ka ne ya rasu akwai babban wani haka manzo Allah ya ce haku ka je in wata ala ta gidi ka hakkin waladi walidi ala waladi in kana da babban wa yadda za ka hidimta wa baban ku in ka hidimta ba shi za ka samu wani kuma ya ce alkhalatu bi manzilatil um yar uwar mahaifiya yar ta ko kanwarta matsayin uwa take in inda ka ta rasu yar tana nan ko kanwarta ci gaba da hidimta mata za ka samu wani za ka abubuwan suna da yawa Allah ya ce ku yi gaugawa zuwa ga neman gafara daga Ubangiji idan kuma aka tsira wa wadin sariyu ila masfiratin shi kuma isti'naf ne sabon zance ne kamar a ce ya za a yi mu samu rahaman nan to to ga yadda za ku sare ku yi gaugawa zuwa ga samun gafara daga ubangiji wajen najin ardu has samawati wal ard da kuma samun aljanna Allah ta'ala ka ba mu aljanna wanda fadin ta ya kai sammai da ƙarsai an ce Herakal shugaban Rumawa lokacin da manzo Allah ya rubuta mai wasiƙa daga baya kuma aka mai magana kan aljanna ya gaugawa ya samu aljanna wanda ta kai nisan ta fadin ta irin wannan ardu har samawatu al sai ce in an ce aljanna ardu har samawatu al ya ce fa aina nar to kuma wuta ina take kenan to ai iya hankalin shi kenan shi ko iya hankalin sa kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku je ku ga mashi idza jaa an-naharu fa aina al-layl idan wuni ya zo to gaya min ina daren yake kuma yanzu ai da dare na nan to in wuni ya zo ina dare yake tafiya ji a guri ɗaya ake yin su to to ai shi Allah ya fi karfin ka rinka buga mai misali in ka ce abu kaza a guri kaza to kuma guri kaza ina abu kaza shi kuma a gurin Allah zai tafiyar da shi kuma a gurin Allah zai dawo da shi shi Allah haka yi sai da Umar dan Khattab shi ma ya taɓa bugawa da wasu mutane kan haka yayi wa'azi yace aljanna fadin da ya kai sammai da kasai suka yi irin wannan tambaya shi sai ya bada ya dauko wannan magana ta manzon Allah sai ya ƙara yin sharhin ta ba sai ce idza idza za al idza za an nahar fa ayna al layl wa idza za al layl fa ayna an nahar ku ga mun idan wuni yazo ina dare yake to ai ba wani guri ke tayi a ce yayi bulaguro ya ce ba sai dai a gaba mu shi yace kuma idan dare yazo shi ma irin yazo sai da wuni yake shi ma ina yake kuma so da haka fadin ta yake kamar da kasai to tsawon ta kuma wa an ce la ya alamu illa Allah ba wanda ya san tsawon aljanna sai ne Allah in dai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gaya wa mala'ika Jibril zai je ce kai game da mala'ika Jibril yana da hukunci 600 kuma kafin sakan sakan daga sammai bakwai ya zo wajen annabi Ibrahim ya koma wajen Allah ya dawo har sau biyu cikin 'yan sakan sakan amma sai ya yi tafiyar wata guda a inda Allah zai ba sayar na abubakar aljanna a kaya a fahimci wannan ba tsakanin nan din nan zuwa sama ta ɗaya tafiyar shekara ɗari biyar ne sama ta ɗaya zuwa ta biyu haka amma saurin tafiyarsa ya je daga sama ta bakwai ya zo gurin sai annabi ibrahim ya yi tambaya ya ba shi hausa ya je ga Allah ya dawo duk wannan lokacin da aka harba annabi Ibrahim zuwa wuta ne kafin a ake ji wannan abu amma kuma fadin aljanna da Allah zai ba sayyidina Abubakar sayyidina malaika Jibril sai yayi tafiya da irin wannan tafiyar ta wata guda bai kare ta ba to ake magana ta bai da kansa kisa kace wannan ana ana yin ne kamar yadda Imam Ali ya rawaita daga manzon Allah su khaibun nas ala qadri uqulihim ku rika yi wa mutane magana gwargwadon yadda hankalin su ya dauka amma aljanna fadinta da tsawonta ya fi karfin sammai da ƙarsai wani ne ta ai gashi Allah ya ce fadinta ne sammai da ƙarsai ya ce to ai baka san ka'idar malamai bane da ta'abiri yanzu misali ina ce ina da gona girmanta ya kai masallacin nan to ka'idar masu magana in ka je ka gatta ta kai masallacin nan su ɗari ban yi ƙarya ba magana ta tana kan doron gaskiya saboda ai dariya an ce ta bata kai nan bane amma dan ta ninninka wannan so kaza kila na faɗa ne dan wani ya fahimce ni ya gane in ya je in ya ga abin da ya fi hankalin shi in ya gani a lokacin kila ya gane amma yanzu kar in faɗa ya ƙaryata sai in faɗi mai in ga wani abin da yake ganin girman shi ya ce to ai kamar kaza din nan shi yanzu in karamin yaro ne misali sai ka ce mashi kai ai ina da wani na da gona ta kai filin kwallo sai ka ai filin kwallo ya ga girman ta kuma da an je ta nuna filin kwallon so so 20 ma kuma gaskiya ne kamar filin kwallo ce da kuma ƙari ke amma da bata kai filin kwallo ba shine an yi ƙarya ai za ka ji cikin irin wannan ma'ana manzo Allah ya alaihi salatu wassalam yana cewa haqqul muslimi 'ala muslimi sai ce khamsun wani gusu wani gusu ya ce sittun wani gusu ya ce asharatu an ce alƙalilu dakhilun bil akthar kadan din ya shige cikin mafi yawa da ga ko da aka ce fadin ta ya kai sammai da kasai e ya kai kuma ya ninnin ka da yawa jama'a an gane manufar kuwa hadisi na nan cikin riyadus salihin za a ba dan aljanna kamar nin kamar mulkin babban sarki daga cikin sarakunan duniya ya ba shi wannan in yana ganin abin yayi mai girma sai Allah ta'ala ya ce to ka an baka wannan an gane ko da kwatanta sun tare da su ni ina ma tunanin hadisi ya ce kamar duniya ne sai ce to an baka wannan da kamar sa tare da shi da kamar shi tare da shi da kamar shi tare da shi mutum ɗaya kuma wanda an ce shine mafi karanci wajen samun aljanna da aka arzu har samawa tun arzu misali ne kawai da aka gani uiddat lil muttaqin an tanaje ta ne ga masu jin tsoron Allah to su ai masu jin tsoron Allah alladina الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ na'am والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس na'am والله يحب المحسنين Allahu akbar Allah ta'ala ce alladina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kaazimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin su ne masu tsoron Allah nan da muke ta fatan Allah ya sa mu a cikin su shine alladina yunfiquna fis sarra su ne wanda suke ciyar da dukiyarsu wajen neman yardar Allah fis sarai lokacin yalwa wad dharai da lokacin tsanani yawa ba sharadi bane zan wai ba za ka yi alhairi ba sai kana ciniki da yawa a'a in ka ɗauki wannan to ka tauye kanka in kana ciniki da yawa ka bada in ma ba cinikin ka bada su ne tuba masu jin tsoron Allah inda Allah subhanahu wa ta'ala in kana da yalwa ka bada in ma ba ka da yalwa ka bada wal kazimin al ghayb kuma haka ne ko su ne kuma masu haɗiye fushi menene fushi an ce wato nariya wani abu ne mai zafin gaske tanshau da take faruwa min alqalbi daga zuciya wa yazhara atharuha fil a'ba an gane ko sai alamomin abin sai ya bayyana a gaban mutum idan shi ya tawo jijiyoyin shi tashi daga mutum yana magana kai kasance gani wannan baya bai da hankali kawai in mutum ya kai irin wannan fushi to shine wanda idan suke wannan za su haɗiye shi su maida shi ina fata an gane wannan manzo Allah yana cewa man kaffa ghadabahu kaffa Allahu anhu iqaba duk wanda yake kame fushinsa in yi fushi aka fusata shi sai Allah ya kame mai azabarsa wannan shi ne faralar haɗe fushi a fusata ka to amma an rawaitu magana daga al'imamu shafi yana cewa manus tugube ba falam ya gabab fa huwa himar duk wanda aka zo aka fusata shi bai yi fushi ba to wannan zaki ne shi to ya za mu haɗa da wannan malamai sun kawo wanda ya laya hada kuma shafi ka san dai matsayinsa kaga sai ya saba wa aya ba ka bane shi kan maganar shafi sai aka dauke ta idan mutum ya ga an fusata shi ta hanyar keta alfarmar shari'a ba shi cin mutuncinsa ba kuma ya zama sakare kawai dan ya ga ana sama Allah ya ce sannan ku kawai ya wuce ya zama sakare to nan taki ne kawai zai ga ana saba wa ubangiji zai dauka wani mataki da zai iya ko na nasiha ko na jan hankali sai dai ya wuce kawai ya kyala mutane a haka ita to wannan jaki ne shine matsayin fassara maganar shafi wal kazimin al-ghayb an ce akwai wani mutum wanda ya zo wajen al'imamul hasan sai ya zo wajen shi yana so ya fusata shi amma wai ya zo ya fada shi ne ya gaya matsayin sai sai ya kama sajin al'imamul hasan al'imamul hasan wa ɗan sayin na alifasi ga manzan Allah ɗan na na fadima ya kama zagin shi kuma yake shi kuma al'imamul hasan sai murmushi yake sai ko ma abota gidan annabta yana ta zagi sai ce in zan yi ma in kai man zagi dai yanzu mutumin ne ma zagi dari ya faɗa haka sai al-imam al-haka yace ni kuma idan kai man zagi dari ba zan ba zagi ɗaya ba sai mutumin ya faɗo kan kafar al-imam al-hasan yace lallai ka biyo halin kakanka Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar shi baya sakanta mummunan abu da mummuna in dai shi kai mawa in dai manzo Allah in dai shi ka zo ka taba ba zai rama sai dai ka ke da farmar shari'a to wannan to amma mu yanzu yasduqu alaina qawlu qawlu qawlu qa'il ko haridin idza ma fiha hasban izahuhu wa iza yusamu ilahuhu lam yahraj in ka ga yanzu mutum yana ta fusata ana ta abin gato an taba shi ne ba amma dan an taba shari'a a wai wai ya ce ta majan salama ko ba tizo ba ya kushi dan ka taba shari'a Allah ka dade ko ko a jikin shi ba amma da ka taba wani abu na shi yau goyin zai farzuka ya fusata ya gwada cewa an taba shi to wannan abin mai kokarin canza shi dan ba halin musulmin kirki ba shi mutanen kirki Allah ya ce idan aka taba su wal kazimi al gaizan masu haɗiya fushi fushin yana taso musu amma yin su mai da shi wal afin anin nas kun masu yin afuwa ne game da mutane wallahu yuhibbul muslimin Allah ya ta'ala yana son masu kyautatawa a wata hikaya an ce Zainul Abidin Ali ibn Husayn a wata a wata kuma ruwayar aka ce Ja'far Sadiq a wata ruwayar aka ce Al-Imam Al-Hasan yana cikin alwala ku yangarsa tana zuwa mai ruwa sai buta sai ta kuce sai aka bige ta bugi fuskarsa sai ya fushi tana kallon haka sai ce Allah ta'ala yana sa wal kazimin al gayb Allah yana yaba wa masu hade fushi sai ce to kazamtu gaybi na hade fushin na kaga fada da aiki da sai kuma ta ce to kuma kaga ka samu sauki sai ce wal afina anin nas kuma Allah yana yaba wa masu yi wa mutane afuwa sai kada yace kada a kautu an ce to nayi masa afuwa kaga tana cin nasara ko sai ta kara matsa ta kuma Allah ya ce wallahu yuhibbul muslimin Allah kuma yana son masu kyautatawa to tunda kyautatawa ta fadi ta fada a lokacin sai ce izhabi fa anti hurratul liwajhillah ki tafi na yan daki yanzu ki ba baiwa ta bace ki tafi kawai ki kama harkoki kin zama ya saboda girman Allah to da haka a takaice idan mutum ya yi maka sharri ba wai ka yafe mai kada ba kama ƙara mai da alhairi in za ka iya ina fata an gano wannan irin waɗannan abubuwan suna da wahala amma kuma su ne makarimul akhlaqi manzo Allah ya ce makarimul akhlaqi salatu an tuliya man harabaka shine mutumin da duk in kana hidima ba ruwan shi da kai ba zai ba zai ka ba ko titi ba shi idan hidiman shi ta tashi dauki ka bashi wannan abu mai sauki ne yana da wahala amma manzo Allah ya shine halin karamci amma wanda yake ba kana ba shi wannan biki kuke yi ai biki ne wannan amma bai maka kai kuma ka bashi shine kai halin girma ke sai kuma yace sannan kai afuwa ga wanda ya zalunce ka a sai kuma wanne ne na uku ya faɗa ka sadar da zumunci wanda ya yanke ba zumunci shine na uku mutumin da bai zuwa wajen ka dan uwanka ne amma ya watsar da kai ko in kula kai idan wani wata munasaba ta kama ka je har gidan shi ka mai murna kan wani abin da ya kama kar ka lura cewa wai shi baya so wallahu yuhibbul muslimin walladheena idza fa'alu fahishatan
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
نعم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله أكبر الله تعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة سورة والذين suke masu jin tsoron Allah din nan wanda muke ta fatan Allah ya sa mu a cikin su sune wanda idan suka aikata wani mummunan aiki kamar zina sune fahisha aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawunan su ta hanyar wani laifin da bai kai zina ba zakarullah sai su tuno Allah da girmansa da azabarsa fastagfaru li dhunubihim sai su nemi gafaran Allah ga wannan zunubin da suka yi to manzo alaihi salatu wassalam yana ta at-ta'im min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu duk wanda yake yin laifi sai ya tuba to kamar wanda bai da laifi har ma wani hadisi yana cewa law lam tuznibu la zahaba Allah ta'ala bikum wa la ja'a bi qaumin yuznibuna fa yastaghfiruna Allah ko fa yastaghfiru Allah fa yaghfiru Allah lahu da a ce ba kwa laifi da Allah ta'ala zai iya tafiyar da ku duka ya kawo mutanen da za su rika laifin suna neman gafara Allah dalilin wannan saboda sunayen Allah gaba ɗaya suna aiki yanzu da at-tawwab mai karban duba al-ghaffar mai yafiya idan da ba a laifi za su yi aiki kenan amma ba certificate bane mutum ya cewa ya je ka mai laifi amma duk wanda ba annabawa ba ka sani ba ka isa ka rayu a duniyar nan ba tare da kayi laifi ba ko kai waye ko malam waye ko shehu waye ko mai da la'ila waye in je ba annabi bane shi wallahi a cikin bayan din shi akwai zunubai sai dai kawai yadda Allah ya faɗa fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafaran Allah game da laifukansu sai Allah ta'ala ya makansa kirari istifhamun bi ma'anan nafi in ji malaman nahawu tambaya ce amma ma'anarta korewa ake nufi wa man yaghfiru dhunuba waye ke iya gafarta zunubai ne illa Allah ai sai dai Allah ma'anar shi korewa ne ba mai iya gafarta ma zunubin ka sai Allah kowane ne a duniyar nan yace je kai komai ba komai ina yake yayi kai shi ma duk wanda zai ce maka dai ya bai maka kaje da abu kai abin da ya ga dama wannan ya shiga hurumin Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke iya gafarta zunubai ne sai dai Allah akwai wani buhulul wani mutum ne kamar burgi burgi ana ganin burgi burgi ne amma sufi ne masanin Allah yana da aboki Haruna Rashid Haruna Rashid ya zama halifa musulmai ya zo wucewa shi ba ruwan shi bai zuwa fada shi Haruna Rashid ya zo wucewa a mawkibinsa da tawajjahsa da jama'arsa sai shi buhulul ya hango shi sai ya Harun ya Harun wai halifa kamar yanzu a ce shugaban kasa ya ma bibi kai haruna kai haruna kawai yace kai wanda bai san na zama sarki a kamo shi ana zuwa da shi ce wanda ka san na zama halima bane yace a ban sani ba ina so in sani yace to yadda zaka sani duk abin da kake so ka faɗa ku in ka faɗi guda ɗaya sai nema guda goma yace kai haruna yace wanda ka saba sunan mana yace haruna kake har yanzu yace abin da yasa saboda abin da zan faɗi ba za ka iya ba yace faɗi ko me zan iya zan ma yi ma guda goma yace shine ina da kayan zirbai su da ke ka yafe man gaba ɗaya wai sai haruna ko ya san da kai kaza ta ba mai iya yi sai Allah wani ba wanda ya sai ya fi ma zunubai sai Allah walam yusirru ala ma fa'alu ba ta yin nasiya akan abin da suke aikatawa na laifi sai su ta neman gafar Allah wa hum ya'lamun alhali suna sani ina da saboda shekaran jiya akwai mutumin da na ce ya rubuto min wasiƙa a text kuma ya ce yana neman alfarma dan Allah a faɗi amsar a nan gurin ba ma ki kila bai zuwa karatun ne kila ko ta gida bai zuwa yake ji haka ne ba ko kuma kila masu matsala irin tashi yake miji a faɗa dan su duk da shi yana zuwa dinnan wallahu alam ban da lambar shi kuma ni ban kira shi kuma ban kira shi saboda yanayin abin da ya faɗa cikin abin akwai takaici barai da shi abin da yake cewa wai da gaske ne malam da da nima ba da ni bane tsakani da Allah yake cewa wai da gaske ne idan mutum ya yi zina ta ke ta haddi kamar a ce tsare da mata aure ita yake ne wai da gaske ne Allah ba zai yafe mashi ba sai ya nemi mutum wannan mata ya yafe mashi karshe kuma sai sai shi tsakani da Allah ya fada cikin irin wannan matsala amma wallahi kamar yadda ya faɗa ya ji karatu da muke yi ko ce nake yi abin da ya sa zan ji mutane saboda bai zan baki shi ba tare da shi muke ya ji tsoron Allah ya shige shi kuma yana so ya tuba ya ma tuba ya daina amma ta yaya zai nemi yafiyar wannan mijin ya ji kamar an wani mai wa'azi ya saba da haka wannan matsala na yi bahasi kanta tun a baya ma amma matsala ce mai rikici kwarai da gaske malamai sun yi ittifaki yin zina da matan aure ba daidai yake da mata kawai haka ba akwai bambanci sosai yana da bambancin akuba sosai sai dai hadisin da za a gani cikin bugiyar musulmi na cewar duk wanda ya zina da matar aure to da shi da ita a cikin kabari za a yi masa rabin azabar wannan al'umma kuma idan ranar alkiyama ta zo Allah ta'ala zai ɗauko fayil ɗin aiki shi a ba mutum ya hukunci in duka ma ya kwace babu komai wannan hadisi an kawo shi ne a cikin littafin alkaba'ir malamai sun ce alkaba'ir na al-imam zahabi yana da nuska guda biyu akwai sahiha akwai gero sahiha akwai wadda ta inganta daga zahabi ta duka akwai wadda wasu suke kare kare to wanda wannan hadisi yake ciki wanda aka yi kare kare ne shi hadisin ba kai yi bane amma kuma akwai ma'anoni sahihai wanda suke gwada yin zina din da matar aure ita matar auren da wanda ya zina da ita babban zunubi ne mai girma ba wannan hadisin ba shine hadisin bukhari da muslim na abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yace na tambayi manzon Allah cikin zunubai wanne ya fi girma ne ce shine ka sanya ma Allah abokin tarayya ga shi ya halice ka an gane ko yace shi yace sai da mace sannan sai sai wanne yace sai kuma ka kashe danka an gane ko irin zubar da ciki din nan ka kashe danka saboda jin tsoron kar ya sa abincin gidanka yace nace sai wanne yace sannan sai kai zina da matar makocinka shine na uku a cikin jerin zarbai mafi girma a wajen Allah kaga wannan shi sahihin hadisi ita matar kuma akwai hadisin Abu Huraira wanda yake cikin sunan Nasa'i cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyu mamra'atin adkalat ala qaumin man laysa minhum duk matar da ta shigowa wasu jama'a yaran da ba jirgin su ba ta ce wannan nashi ne kai zina ta jefe wannan to fa laysa min Allah fi shay'in ba ta da matsayin daraja ko daya a wajen Allah da ita da banza duk daya kuma yace wallan yuri kai har janna ranar lahira Allah ba zai sa ta aljanna ba to wannan bai wata matsoro ba ma ai ai wata matsoro su kuma wannan sai yayi ne amma wannan na wanda ya zo ya an ce ya zo cikin kaba'ir wanda ba sai biya ba akwai kuma az-zawajir an kitiratil kaba'ir shi ma sunan littafi ne shi ma ya zo a ciki sun kawo shi da sigar hadisi ne amma an ce tsakani da Allah wannan wa'azi ne wasu masu wa'azi suka yi aka rubuta da shi aka kawo shi da sigar hadisi amma malamai suka ce to ya ya kamata mutum yi malamai suka fi daji sun ce lallai akwai haƙƙin mutunta a ciki kuma duk istighfarin da zaka yi haƙƙin mutunta zaka yi a ciki to ya za a yi wajen islam abu hamirin al-imam al-ghazali shi fatawar ya ce kar ka sake gaba yana ma wannan miji matakai biyu za ka ɗauka kai ta da gifari tsakanin da Allah kuma kai ta yin sadakoki manya-manya Allah ta'ala ya ba mijin talala an gane kuma kai ta mijin annabi mai gafara a wajen Allah akan Allah ta'ala ya gamsar da shi ranar lahira ba sai an yi tona-tona ba shi haka shi ne fatawar shi kuma shi ma ne wannan tambayar ya zama shi al-Imam al-Ghazali din ya ce domin cikin bayyanar da abin akwai fitintunu kala kala wanda sai an gwammace kida da karatu idan aka bayyanar da abu karshen ta mata a sake ta kuma yayin ya ce ba yayin shi bane kaga al'amura sun lalace ko abin ya je ko ta an kargin gimu kila har a yaki tsakanin dangin nan da dangin nan yace kar a faɗa kawai ai ta dauka wannan matakin wasu malaman suka ce a je a faɗa duk abin da za ta faru ba ta faru to ne je ban ba da wannan fatawa a maganar nan ta imamu da gazali ta fi hikima kuma ta fi neman ta zaman lahiya mafi zaman lahiya kuma wanda bai taɓa yi ba ya ji tsoron Allah kar ya sake yi zina da kowace mace ma ba a yi take wani ya ce wa manzo Allah shi fa yana so ya yi zina ya annabi kai mai izini ya yi zina manzo Allah ya ce mishi ka san manzo Allah ya yi magana da kowa yace zaman nan kana son ta ga mahaifiyarka ya yace to haka kowa bai so ya ga mahaifiyarsa kana son ta ga ƴan uwanka ya yace to haka kowa bai so ya ga ƴan uwansa kana so a yi da yarta ya ce a ita ce haka nan kowa bai so a yi da yarta kaga dole za a yi da yarta a ɗayan ɗayan waɗansa uku ne ko dai ƴar wani ko dai matar wani ko uwar wani to tun da kai baka so a yi da irin waɗannan naka kai ma kake da ta kowa ke to duk wasu masu ke ta haddin mata tun daga sama har ƙasa muna masu nasiha su bari mutum ya tuba ya daina ya nemi gafara Allah amma fa idan mutum ya ci gaba da ya mutu yana zira akwai mummunan makoma ta tare da shi Allah ya tsare to malam kamar ta tambaya kake so kai lokaci da ya kare karanta za ta dace mana amma yayin tambaya ka na'am وقل أشرك أتو أمن لعال ترى سوى إن المثال أي تدعي يواك من ديوة أنا عين واحد آية
نعم akwai wata bai da yake kawo wa kowa kul ashqa taw amal li'ani cewar idan aka wata ke zama ta yi ta baye guda biyu su tsakanin yaran za su daɗa gadon junan su ne gadon irin na uwa ɗaya uba ɗaya su tsakanin su yaran to ana iya yi wa ƴaƴan uku ko hudu ita to kenan duk hukuncin zai tafi wannan ai daga biyu abin da ya tafi duk hukuncin zai tafi wannan Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye imanin mu Allah ya kiyaye gabobin mu daga dukkan wani aiki na sabon Allah Allah ya gafarta mana wannan inna samu da tara su inna maryama Allah ya mata gafara Allah ya sa ta huta da dukkan magabatan mu Allah ya gafarta musu kuma na mahaifiyar ina gajiya sha bakwai ga Ramadan dama sai yau ne ranar Badar sha bakwai ga watan Ramadan hutun karatun da muke saboda wannan rasuwa mu kuma mahaifiyar mu a irin jiya ne take shekara biyu sun da rasuwa kuma muna roƙo Allah ko da ba a jami'i ba kowa muna ina neman wannan alfarma ya sanya ta cikin wannan addu'a Allah ta'ala ya mata gafara ya sanya ta huta ina neman wannan alfarma ka da kowa in yaje in ya tuno wani saurayi cikin yan makarantar ulumul qur'an nan ko shi ma ko shi ne zaharati to ai ban ma san kallon makaranta ba gode ke ba nan ne dalili ba kuma tunda ba shi ga ajiri bi ko to Allah ta'ala ya manzo harabi da gafara alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم